إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wata'ala ya kaddara hadurinmu a markazin ahlus sunna wal jama'a wanda ke gulkar kada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna laraba 23 da hudu ishirin da hudu ga wata na rajab hijira shekara dubu da dari hudu da arba'in da hudu wanda ya dace da sha biyar ga watan biyu dubu biyu da ishirin da uku yau insha Allah za mu yi darasi na goma sha ɗaya a cikin littafin صفر ثلاثة من ثلاثة سلامنا تقبل التسليم صفر ثلاثة من سلامنا تقبل التسليم كأنك كأنك تراها صفر صلى تانو ثلاثة من تقبل التسليم تند كبر عز وجل ما كمان كان كسلا كبانك ina ga a darasinmu na ƙarshe muna maganar abin da yake bata sallah ta mutum ƙarƙashin wannan akwai tambaya biyu ɗaya yana maganar cewa menene matsayin an yi magana a ranar harimin mai sallah idan yana sallah daga inda yake tsaye zuwa zira'i to kenan idan mutum ya huce a hakan ko sama da haka shi mai sallah da bisa sutura ba shi da laihi e magana da aka yi mun yi magana masalar ababe uku da suke bata sallan mutum da kare da jaki da mace in ta gitta to wannan abin da ake magana in suka gitta a inda ake cewa harimin naka kenan daga inda kake tsaye zuwa misali zira'i uku kuma nan ne wannan zira'i uku nan ne ake magana ka yi yaƙi da mai hucewa ka hana kai huce kai ka gaugawa kai huce ka wannan wurin to yanzu wannan mas'ala ce ta laihi ga shi mai hucewar da kuma kai ka yi asarar sallar kaɗan wani uku a cikin su ɗaya gita sai maganar sutura shi kawo sutura wajibi da mai magana ta murko da ta mai mada mai da ji abin da aka yi an ce wujubu ta sutura wujubu aka magana wajibi ne mai sallah ya sa sutura a gaban shi to idan bai sa ba da muka yi magana idan bai sa ba kai idan ka zagaya ka sa zira'i uku tsakanin kai da shi kuma ka misali dai metar biyu an ka ginta ba a cewa ka shiga gaban mai sallah kenan ba ka da laifin da ake cewa inda ka sai da ka tsaya arba'in magana kenan amma shi iya nan laifi na kuskure rikin rashin sutura iya kan shi amma shi ma dai sallah ba a ci ba amma idan da wani abu zai gitta tsakanin shi da wannan gaban shi wancan ɗaya wancan kusa da gaban shi magana kenan ina wata an gani sai magana ta biyu ya tambaya shi kuma da ake magana fadala ta sallah na sahun farko to idan wanda yake sahu na sama daidai saitin liman shi ma yana da fadala ta sahun farko kasan mutane da to dan uwa maganar saman beli kai sa'a ma ta sallar taka tayi bakin abin ka kenan a ce a larura a larura sallar ka tayi haka samu fadala wanda ke ba liman ba dan uwa idan kai da ba liman kai ne baka ba liman da yake ciki shine yan uwa hatta na ga alhamdulillah na an ci gaba injinoni na addini sun kawo hikima hatta da ake masallaci a sama na mata ko na mazan inda aka ci gaba yanzu ba a wannan arhi gaba ɗaya ɗin helasin gaban ta kai maka suna yin dubara kusan liman ya sa wata kwalastara haka wanda su 'yan saman suna ga liman suna ga saman gaba ko mai suna gani amma hikima kuma kwalastara ke wanda santa ake yi ko da kawo masu warwaye ma ko kawai ya baganin kowa 'yan bayan wasu suna ganin ka don zaka wanda zanen kawo masu bane da maradi a can kusa maradi baka ganin an kawo kawo ya baka na baya wasu suna kallon suna kallon sabon gaba kaga haka ya kamata yanda ana ga kenan sahu ana ga mutsun liman shi rudin da ake ciki can ba zarura ba saboda misali yanzu irin wannan kurin dubi wannan kurin kuna sama da Allah aka kufir ku samu ku samu wasa daga ciki aka cire wuta ba wanda kun kun shiga rudu ko sama kun shiga rudu balle mu wasa na mutu da mu da mu da mu ta shi ku ba daga ayi kufir shikenan kun shiga rudu ba za ku bi bayan kufir cire wuta rudunin hudu ke samu sau nawa za a yi liman wurin zaman farko ya mance tashi kai na sama na bagarin liman baga tsanka wani ke zawo don allah idan liman ya tashi wurin zama ka san ya tashi kana zama kan tafiya ana aka yi annan ma aka yi ba wani ba ana nan aka yi nan masallacin wannan wani lokaci a sa mata lokacin babu yawa da yawa yarin da aka sa tabar ma aka sa hijabi tsakanin mu da mata nan liman wurin zaman horko ya tashi subhanallahi shi ya ji ya meke bai dawo ka'ida mata suna da san san san san san san san mata suna tahiya liman tsaye ya fati a tartiya ba sa abin da ake ba liman da ya Allahu akbar da ta zukuyi ya saka tsaye suna tsaye suka ce sami Allah ibn Hamidau to to sai suka rudu suka rikice bin zai sun tsaya suka hira to ya zai yi aka hira ana aka yi wallahi ana aka yi amma gaskiyar magana in ba darura ba bai dace a wannan kun dimkin wannan ka sama kurin ku san abin da ke kasa ba to amma a halin da ruwa shi nace akalla kai sama a ce masallar ta yi ba ga da bawai haka san fadalar ba ba a ce ta gurin eh na turkiyum sai kenan darasin mu yau zamu tashi as-salatu tijah al-qabr salla kana fuskantar kabari yau mun ce wannan littafi dai mun ce babban muhimmancin shi na sallah ne kuma insha Allah wanda ya tsaya ya karanci wanda ta yanko shurara da kyau zai zama to dan gari a cikin sallah bai zama to gidajen sallah insha Allah kenan wanda yake shura ko shura da kake yi ka ji din da ake sallah kai ko mai littafi kai kokarin diwa abin da kai ma za ka koya wani a gaba shine kai ma za ka koya wani littafi a gaba yanzu muna maganar matsayin ga kabari kana sallah kana kallon shi shine magana yace wa kana yanha an salati tijah al-qabr fa yaqul la tusallu ila al-qubur wala tajlisu 'alayha wannan riwaya ta muslim abu dawud haka ibn kuzaima annabi sallallahu alaihi wasallam yace kakku yi sallah kuna kallon kabari a gabanku ilal qubur kabari a gabanku kuma kar ku zamana akan kabari akwai lita da labani tadir sajid mun ta kaza qubur mun ta qubur masajid wanda ta labani na musamman wanda ya kaji masaloli da rigimin musalla a kab a cikin masalla da aka gina ma'ana inda yake da kabari ko masallaci a cikin a cikin inda yake da kabari ko a makwantai da wani masallaci Allah ya kawo magana wanda alhasidin magana malmai kan wannan ruwayoyi an tabbatar da cewa nihin ka je wani wuri masallaci da yake da kabari don sallah na kwari cewa haramu ne bai halitta wanda suke da saɓani kan shi inda ba zuwa kai ba don kabarin ko don wannan matsayin masallacin ya kabari sallah ta kama sai kai sallah a irin wannan wuri da suke yin kabari a masallaci ko a cikin makwantai. to suna ga cewa ingancin sallah sai dai karhanci bai dace ba yi amma ba a cewa babu sallah gaba daya kai imam Ahmad bin Hanbal ya ka mas'ala in har ta kama aka yi wani masallaci a wurin kabarai ko da ke da kabari sharadi a sa wani katanga tsakanin katangal masallacin da kabarin a ce akwai ta katanga kuma da katangal masallaci ai kaman gaba take da kabarin tsakanin katangal masallaci da ta kabari a sa wani hijabi a sa wata katanga daban shi zai ga dama dama dai a kan haka shi ma in ba je ba dan matsayin wannan kabar yan mas'ala ce sananna a yau mas'alar masallaci da yawa yan ɗariku akan samu haka nan mabiya wasu shehunai idan girma shehu sai mutu abin ne a cikin masallaci wasu ma suna zuwa cikin makwantan don girma a yi kabarin a yi masallaci na bayan wasan barna shi da abin da yake kawa kun babbar madogara wanda suke kawa mutane wanda balle mutum sai addini ba ci ai ga kabarin Annabi sallallahu alaihi wasallama ka je Madina kabarin manzo Allah a cikin masallaci wannan shine babban madogaran su wanda kuma ba madogara bace ba dan wani wani abu ne ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba yace ayi ba sahabbai ba suka yi wani abu ne zo daga baya kuma aka kasa hana shi shine kurin magana annabi sallallahu alaihi yayi kusan kwana uku kashan musiyoyi da suka yi yayi magana Allah tsine ma yahudawa ala kitab sun ji kabarin annabawa masallaci la tattakazu kabari idan kan ku doki kabari na idi aka zo ana zawajiya ce duk inda kake kamar da salati Allah zai kai mini duk inda kake kamar da salati Allah zai kai mini duk da kai sallama Allah zai kai mini wani lokacin Hassan bin Ali sai isko wani akabara na zaɓi iya wani kalmomi iya rarsu da ita ibala da kai da na andalus diɗe ne na andalus spain ya ce diɗe ne wanda za ka yi mishi wancan haka kai wani kama bai zaɓa kawala da kai da nuna ya kai mai magana kai mai talatin sun tsala take mishi to nake andalus diɗe ne a wajen annabi sallallahu alaihi kowane mala'ika ne shi da mishi ba ba kana shi magana wani magana shi gana mana kai shi wani ba a takaice annabi ya kawo kashi kwarai an ce abinda ya kawo haka shi ma'anar salasalama da Allah mai cikawa a ɗakin aisha ne aka binne shi ba a masallaci ba kuma inda aisha take cewa ba don tsoron ba a doki kabarin idi da an hudu kabarin a hiri za ka mashi a cikin masallacin don wasu ƙarfi wata fatana ce a cikin gidanta ba cikin masallaci ne ke ƙari usman bin affan ya yi usman zamanin shi an samu wadata da yawan musulmi sun yawa an buƙaci ƙarin masallaci amma ƙarin da ya hikimar da aka yi ɓangaren masallaci ba sa shi a gehe ya yi misali ya yi gusun ya ƙara na yamma amma ɓangaren arewa ba ta ƙashi inda yake da ƙabarin a gehe yau da gobe ne an ta kawai da almalaki shekara kusan ta ɗari ne ta da ɗaya gwamnatar babu shi dai can bayan sahabbai sun kare jagorancin su aka samu wajen abdulmalik wannan sarki sarki ne ba sayi bane ba shi ne ya fara sa masallaci kabari a cikin zagayen masallaci kenan wani abu ne kuma albanin kasar kama ganin ba wata hujja a kansu ba aikin ba annabi bane ba ba sahabbai bane ba wani ne jagora shugaba kullum kan shi makinan ba a doga da wani magana ce ai hujja ce yin haka yin halitta ita bai halitta shi da takaice kakkai sallah a kabari a gaban ka kakkai sallah kada zama kan kabari na ana magana cewa amma sallar sallah in ta kama ko ta gawa ko wadda akan kabari misali irin ba mu sallah ba a zo a musu sallah ba laifi bane ba akan kabarin Abu Hurairah ya ma Aisha na ga cikin magabata ya yi sallah bayan an binne wanda bisa sallah ba ya zo ya yi amma sallah haka kurin ba a sallah ana kallon kabari sai anniya anniyatu ma'ana niyya aka ce niyya shine imamu nawawi rahimahullah cikin littafin shari'ar talibin yake kawo bayanin niyya ya ci a ƙasa yake bayanin da wani niyyatu hiya da ƙasar abinda ake kira niyya shine niyi kan hi kaza فيحضر المصلي في ذهنه ذات صلاة من صلى زي قدرتا أرنشي هنك تنانيش هنك نيش صلى كذاتي الظهر تي ندم صلى تي abin da ke raina sallah azhur ko la'asar ko magariba ko isha ko asuba shine ka kawo wannan sallah a cikin tunaninka wama yajibu ta'arud lahu min sifatiha ka tana maka ta azura ka san ka hudu ce la'asar ka hudu ce magriba ka uku ce wannan abin irin wannan sallar kaza ce zaka sa a ranka shi ka ka zuhuriya wal fardiyya gaira salat farilla ce nafila ce don abin da sune summa yaqsidu hadhihi ulum qasadan muqarinan li awla takbir wannan abin da ya jero sallar kaza ce kasar ka kaza ce farilla ce nafila abin da ke ranka shi zaka kawo wannan tunanin lokacin da ka fuskanta alqibla ka fuskanta alƙibla ka sa a ranka duk wani bisa da saka nan ga abin da ka zo yi to wannan tunanin na sallah kaza mai kaza kaza ka sa a ranka ce Allahu akbar shine niyya ba maganar lafazi da ita ne bayanan kun koda a malaman fiƙo na kan iziya iya cewa ne ta muhalluwa alƙalam niyya wurin niyya zuciya ce abin da ya kamo mu a nan mas'ala ta niyya take ba ta zama tonin karatu na musamman a polita da aka yi mujamun niyyar ne ko a zari aka shi ko da aka yi shi da algeria aka shi ne wani malami ya shi wannan shi ba mutane aiki domin duk wata tun daga kama ruwa na wayatul kaza na wayatul umar kaza ba gudu jana mata faradon rafa hada sai aka fara a sakari wata salatin zufur faradon ada ya koce ada ya faradon har ma akwai rubutun har ba da hudu rana wanda duk da bin imamu duk wannan a cikin abin ba duk wannan wallahi ko ko tsari bai da alaka su ba bai cikin aikin sahabbai ko tabi'ai ko tabi tabi'ina ko mali ko shafi babu wannan alaka kurin mutane ne da san addini kuma ba da kuskure amma aka ɗora mutane kan wannan wahala don mun wanda ka tayin karatun ma koyon niyya karatun musamman ne ka koyi larabcin duk ba haka bane kurin niyya kurin niyyi ne ko arwalla ce ko wanka ne ko sallace ko meye ko za ka kudurta wannan abin shi ne ko ake bukata shi ne niyyar da ka zo yin wani abu musamman misali ka ɗauko sani ka zo ka zauna da ka zo yi arwalla ka zo ka yi ka zo ka yi arwalla kuma ka san ka zo ka wanke shi ne ka sani da ka zo yi wanke shi ka zo ka yi wannan shi ne niyyar wannan abin da ka zo da shi ko da kai bismillah ka wani arwalla ka zo da wannan niyyar ko da ka so kibla ko da sai kalli kibla ko kalli arewa ko gusu ka kalli kibla da ka zo yi sallah ka zo yi shi da ke cewa hatta fi malikiya lokacin da ka zo masallaci a ranka a zuwar ka zo da ka suka imla a zuwar ka zo kuma kai za ka yi maka tafi salatin da wata salatin asali faradun allahu akabar suka ce wannan ta bakin naka banza ce wannan taron ka ita ce sallah amma da ka zo masallaci wannan abin da malikiya wani karce mutum na din ko shawarar kire na malikiya ya ce haka ka zo masallaci da azur da ka zo a ranka la'asar ce ka shiga ba da wata salatu zuhur faradun allahu akbar ka zo ka tafi amma cikin sallar ka sallar la'asar ce ne kadai da aka kai da ka zo a zuciya ka la'asar za ka yi amma baki ne kace azur din kuma kuma ne ba azur ce yake ko azur ce yake azur ka wani amma a ranka la'asar ce ka zo suka ce ba ka da duka babu azur babu la'asar ita azawar baka azawar lasa ce lasa ce ake ko ba ka ce sai kuma kuma kai bi a ranka wannan taron ka ce ka ce sallaka idan baka da ne baka da ne azawar fadin ta ne ka baki eh baka sallah duka azawar baka baka same ta ba kuma kai da kuna ka ba ba la'asar ba ta yi balle ce ta ce kuma azawar ba ta yi ba kai ne azawar ba ne la'asar kai an ce duk sallah baka kuna ta ulama dikiya nan mai albu mai mamala magana kurin dai maganar zuciya ake aiki shi ne kurin wannan abin da ka zo a zuciya ka shi ne kurin ba baki ba don ya karanta da kai ta malikiya a ana kula me ka kudurta a ranka kurin ba bukata wani karatun niyya wani karatun niyya ba bukata shi kurin ka kudu ta ranka sallah kaza to ce Allahu akbar shine ma'anar magana bayan yayi wannan bayani sai ya ce wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa ruwa da sananna bukhari muslim ya kada faran wurare annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce innamal a'malu binniyat dukkan ayyuka ko na aiki iya alaka da niyyar da kai tashi ko na aiki ana ɗaukar shi aiki kaza ya zama aiki kaza irin abin da ka ƙudurta wajen yin wannan aiki wa innama likulli mar'in ma nawa kuma kowane mutum iya samun sakamakon irin niyyar da yayi wata niyya kai shi za a baka sakamako akan shi kaga nan iya wajabta mana kenan duk aikin da za a yi ya kai niyyar shi arwalla ce sai kai niyyar azumi ne niyyar shi ko miye iya buƙatar niyyar da kai kuma za a baka sakamakon irin niyyar da kai da ikhlasi ba ikhlasi dan Allah ba dan Allah ba dan kawai duk wannan sakamakon za a baka dai gwargwadon niyyar da kai wannan shine yake tabbatar ma da wajibcin niyya a cikin dukkan aiki amma a zumun muna maganar sallah muna maganar sallah yanzu bayan ya ka maka wannan hadisi na yariya maka daman kallita a takaice ya takaita maka da yanzu ya karantar da kai niyya wajibi ce a sallah zamu ce kai niyya tana cikin aikin sallah in wa zamu ga anan ba magana da ce maka farilla sunna mustahabbi abinda kurin ake nema ka sani siffar sallallahu alaihi wasallam yadda manzon Allah ya salla tun daga kabbara har zuwa sallama dan wannan abin da yake wakana ga mutane na matsala ko kuskure abin da kika mutane dole sanin ka san farilla sunna mustahabi kaza da makruhi wane ne wannan abin da ake nema su aikin magabata ko sahabbai abin da kurin ake nema kai wannan ibada yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi in arwalla ce yaya maza ne arwalla sai sahabbai sun tare su ba lokacin fasa ne arwalla sai ce ku zo zan ga sahabi zai zo ce ya tara jama'a cikin da sahabbai tare sahabbai mun shi amma ce ku zo zan koya muku yadda na ga maza ne ina arwalla ya zo ya arwalla a gaban kowa kun cikin an gare in sallace zai mace zai ce ku zo ina ga wannan abu umai da ne ya ce ku zo zan musallan da annabi sallallahu sai sabon suka ce yawon wawan ba mun gani ba ce kun ganin zaba mu tawa da na gani na gani malamin ba kwanta aka taru sabon da tafi aka taru yanzu sallah tun daga farko har karshe sallah da kafai kare suka ce haka haka ne suka mai shaida to kaga anan me a lokacin a lokacin ba mai tambaya mutum ce farilla mutum sunna wajen mustahabi duk wani mutane kaba suka aka wannan magana duk ba laifi bane ba amma abin da almuhimmi kai gare ka yaya manzo ne wannan ibada kudu shine ba ma wannan ƙarin ilimi ne ƙarin ci gaba ne ka ware wannan malamai ne yau da gobe aka zamana aka gano wannan abin ƙarfin shi ce wannan farilla ne ko rukuni wannan annabi yayi zan iya bari ce mustahabi ne wannan bai matsawa ba ta sallah ta baci amma yayi a ce sunna haka aka raba abin wani farilla sunna mustahabi dole wani aikin malamai daga baya bayan an sha ilimi an sha karatu amma mutumin zuwa da zai so ta sallah kurin kuwa mai kun ya ake sallah kurin ka huta wannan warewa daga bayan da mutum ce mawai zai sa kuma sai zamu ce kaza musabi ne wani ce wajibi ne misali zai musalmi a wanda kurkure baki wanke hannu a caca maka musabi wani ce wajibi ne ba a cikin malaman shakun ne wani ce maka musabi wani ce wajibi ne wani abu ya dace kenan malamai ne kowa ya zamana to mutane tsammani suke yi annabi ne ko sabi suka tsara suka tsara farilla arwalla farilla sunna arwalla musabin arwalla kaza kaza ko maka ruhat da haka suka tsammani ko a sallah ne ce kai wani zai tambaye ka malam ya yake ya dina kuɗa sallah sai ya kamar sabba sallah din muka sallama aikace ya kamar shi malam a sunna sa amun farilla suna mustabi he waye ta maka dame ne bayanin wannan ne kada ku kai sallah annabi sallah ka huta kun ya annabi sallah kun ka koyi shi ka huta wanda ƙarin ilimi ne ba sa ka wannan ba ba dora maka ba ba dora maka ba sai ka san wannan da ka ware farilla bakwai sunna sunna bakwai mustabi don ba dora maka ba bai cikin wajibi kanka amma ci gaba ne ƙarin ilimi ne amma abu ne wanda yake almuhimmu babba a kanka ya annabi sallah su zaɓa kusa ba ka za su koyi arwalla su koyi sallah ko ba wani musamman zai ce maka dama wani da yawa so ke bari ba wani kaza da ake ba ban da ake kaza wai to farilla ne ko sunna ne so ke bari ba ya wata so ke bari kai ma nan ko wani ma Allah abun musu farilla ne ko sunna ne ko zai ga ya bari ko bai bari haka kai wani da wata da mashi aka take zawa ko ne da ya bari wannan a cikin halin an san yau da gobe wata ya kaza ko ka mance ko baka yi ba ko shi malamai su ji ba kai abin wanda suka ce wajibi ne ka ka kawo shi na wani abai ke aiki a nan amma gamin farko kun ga koyi yaya an tarka sallah kwana ka huta kwana yanzu sai yanzu za mu shiga baban a takabir da dai bayan niyya ya gaya maka ka zo da zan mu yi bayani a baya ka zo ka fuskanci alƙibla inda suka kasa sutura ka yi niyya ta sallah kaza ka tsare niyya kam sai mai saura Allahu akbar shine ci at-takbir yace summa kana sallallahu alaihi wasallam yastaftir salata bi qawlihi Allahu akbar annabi sallallahu alaihi yana bude sallah da cewa Allahu akbar wa amara dhalika musiu salatahu kama taqaddam annabi kuma ya umarci wannan mai munin sallah da yin haka kamar da gabata ba mai bayyana kanshi nan kasa ya lamba daya ce wannan ruwaya ta cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana bude sallah da Allahu akbar ruwata ta muslim haka ibnu majah sai kace albani ke wannan magana yace wa fil hadith a cikin wannan hadisi da muke ciki isharatun ila annahu lam yakun yastaftitu yastaftitu yastaftitu yastaftitu da qawli bina qawli nawaitu an usalli kaza wa kaza ila akhir hadisi yace wannan hadisin ishara ce akan ce annahu lam yakun yastaftiwa bina qawl anan bai bude sallah da misalin suke cewa da wayatu an musalli zuhur ko faradu kaza babu wannan magana annan annabi bai bude sallah da haka bal hadha min al bid'i ittifaqan cewa niyyar sallah kaza kowa har masu yin bid'a ce amma wa inna maqtalafu fi annaha hasanatan aw sayyi'ah sun samu sabanin bid'a da wani bid'a ce annabi ta ba kamar bid'a ce hasana ko sayya bid'a ce mai kyau ko mara kyau kai masu kana akwai bid'a mai kyau su ce bid'a ce mai kyau shi ne magana kenan amma kowa sun bid'a ce bai cikin sunna babu shi a sunna na wata kaza na wata salata kaza na wata zuru babu yace wani har na kudu albalin ta mun muna cewa inna kullu bid'atin fil ibadati dalala dukkan bid'a a ibada ata ce ba wata mai kyau ya ce li'umumi ƙauli alaihissalatu wasalam don haɗa magana da take ciki kuma sassa wadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya hudi wa kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin fina annabi ya ce dukkan ya ta dukkan bid'a bata ce kuma dukkan bata kuma gidan shi wuta yace wa tafsiru zalik la tasilu lahu maqam bayanin wannan wannan wurin bai isa wurin wannan magana ce nan yayi da ya ma taɓa ta ne bayani ne mai faɗin gaske cewa bid'a ba wata mai kyau sai dama in ba bid'a ba ce ba yanzu ya ka maka wannan magana ta bude sallah da kabbara sai ya ce annabi ya gaya wa maimunan sallah yace mishi innahu la tatimu salata li ahadin minan nas hatta tawadda fayad'u alwudu'a mawadi'ahu thumma yaqulu Allahu akbar no sallasa ya gaya mishi sallar wani daga cikin mutane ba ta cika hatta tawadda sai ya alwala da hurku fayad'u alwudu'a mawadi'ahu ajje alwala a wurin zamana ya ba da haƙƙin kowace gaba ya ba ta haƙƙinta bayan ya ƙare a rola kuma zai shiga sallah sai ya ci allahu akbar magana kenan ruwa ta tsamarar nisan hazan wa kana ya ƙulu annan salatun ya kasance yana cewa miftahu salati al-tuhur wa taharimuha at-takbir wa tahaliluha at-taslim annan salatu iya cewa miftahu sala kaman zaman sallah kaman kowace a rihi kile da mabudin mabudin sallah dole kenan a samu tsarki shi ne magana ke misali arwalla inda janaba da wankan janaba shine baka shiga ma matsayin sallah baka ma sallah sai tsarki ba ma harata sai tsarki kaidarta shine kenan a tuhur shine kilaf na ka shiga wurin ka shiga sadi gida wata halimuha abinda yake sa ka hurumi ma'ana haramta maka abinda aka yi ka haramta maka wasu ayyuka na a cikin sallah da aka hana sai ka ci a takabi sai ka kabara kenan kana kabara shine aka haramta maka duk wani abin ba na sallah ba wata haliluwa abinda yake halitta maka wani abu daban wanda da aka haramta ma shi a sallah kana yin at-taslim shi kuma zai halitta maka abinda aka hana ka a cikin sallah shine anan da yayi magana lamba ta uku wata harimu a karkashin ta sai yake ce albani kake Ibrahim wallah yace wa tahrimu ma harrama Allah minha min al-af'al kenan haramta maka aikin da aka hana a cikin sallah iya samuwa da at-takbir da at-takbir da shine kana kabbara to duk wani abu magana ce cin ci ne sha duk wani abu da aka hana a sallah sai lokacin da kai kabbara aka hana ka wanda mai zama misali ina iya yin kabbara misali ina iya me aka cewa ina iya me aka cewa tare kama ko mi an kare nan ne sako sai zan tana shi ban arwala ya kan annabi sallallahu alaihi wasallama ya shiga sallah ko mi an kare sai tana shi ba shi da tsarki sai ce makana ku tsaya gurin ku tsaya yaje wanka ne wace ma'amalar ya je da ya dawo an ce gashi ji ya ɗigo ruwa kenan na wanka wanka ya je ya dawo kurin aka ci gaba da sallah ya kafara na ga wani makasa na bidiyo iya matasan ganshi na na Huzaifi Raymullah Allah ji ganshi da ran shi ba sai mutum ya dace Raymullah eh Huzaifi ya shi ya kafara sallah ma an gudu bidiyo kenan ganshi ya ce makana ku kan shi yaje ya abu Allah ya dawo Allah ku Allah ta gaba sallah fa ai kama sabo ba sabo kama ba sabo kama annabi akan tare sallah wani lokaci wani zo da tambaya annabi ya huta ya ba wancan ya ba wancan jawabi kare ha a gauta suna hira ya kare annabi ya zo kuma ta gaba sallah ba sabo kama kenan shine magana anan ce kenan wata ce ma haramta ma abinda Allah haramta na ayyuka a sallah kana yin Allahu akbar wa kaza tahlilu wa ay tahlilu ma halalla ma ma uhilla kharijha min al-af'al haka an halitta maka abinda ke halitta maka abinda aka halitta a wajen sallah kana assalamu alaikum shi magana kenan yace wal murad bit tahrim wa ta'lil ma'ana dai da yake ta tahrim wa at-takbir wa tahlim at-taslim ma'ana wannan magana al-muharrim wal muhallil mai haramtawa shine mai kabbar haram take haramta ma duk wani aikin ba na sallah ba wal muhallil abin da ke halatta ma da aka haramta ma cikin sallah abin da ke halatta ma shi shine at-tasallil yace kama dullu ala anna babal salati musadud laysa lil 'abd fatahu illa bitu kaman da hadisin ya karantar da mu cewa kaman koho gaban gida ne koho sallah a like take a riye take laysa al'abdu fatawa bawa bin ibni wannan kowa illa bi tuhur sai da tsarki to kamar zaka shiga ja fa kadalika haka wannan hadisin yadullu ala anna ad-dukhula fi hurmatiha la yakun illa bi takbir hakan hadisin na karantar da mu cewa shiga cikin hurumin sallah baka shiga hurumin sallah sai da Allahu akbar magana kenan wal khuruj minha la yakun illa bi taslim kun huta da sallah ba huta daga sallah sai ka ce assalamu alaikum yace wa huwal mazhab al-jabur kan akan wannan magana kai mataka ba kabara kai baka cikin sallah kuma kana sallah komi ka kare kana tahiyya kawa annabi salati ka addu'a kullun sai iska zo bi sallah ta kare ba ta yi ba baka salama ba sallah ta gani sai dai Allah baka lada baka tsara kuma ba baka tsara ba duk kai kabbara kai salati kai tsibi ka karatu a ba tsara amma ni sallah ba bita kaida ya saki ta magana kenan gurin shine magana ta abin da ruwa take karantar da mu sai amin sai yake cewa wa kana yarfa'u sawtahu bit takbir hatta yusmi'a man khalfahu annabi sallallahu alaihi wasallam shike daga murya da kabbara akwai abin da bari ko na gaban kuna magana yace wa kana sallallahu alaihi wasallam kenan wa kana yarfa'u sawtahu bit takbir annabi yana daga murya da Allahu akbar kabbara da yake hatta yusmi'a man shike je da yan baya ba ladan da yake aikin ladan kurin ta kiran salat ta da kama amma anan yayi magana ina ga a duk da anan zai kawo to sai ta yi bayan dai wannan ruwaya ta amma da hakim kuma ruwa ta ingantatta ya ce wa kana idza marid kaji sana abun annabi sallallahu alaihi wasallam in yi rishin lahiya kaji rafa abubakar sautahu yuballighu an-nas takbirahu abubakar annabi sallallahu alaihi wasallam idan magana yi rishin lahiya kembe daga murya abubakar ba bikin shi ba bilal ba bilal ba ba mun hazura ba a abubakar ba bin ba ba tun ba dalla da nan ba ake tabbata nan kuma wannan da kowa yana ana isa wani abubakar shine yake daga murya da kabbarun an salama in anan ba shi da lahiya iya isarwa da mutane kabbar annabi yana da kabbar shi daga murya su shi ta nan bai damar dagawa a shi wannan shi ake tushe a sunna a tasami da ake jiye da baliki da aka jiye da liman da ake zai da nake yi bai cikin sunna saka wanda ga dukkan wannan fikin sunna na sai da sabiqin ya kawo haka na Abu Malik shi ya cikin bid'ar sallah wani itin Allahu akbar iya iya muku iya ga muku liman kabara ba buƙatar ladan ana ko ma wani liman shi zai ballagar da kabara tashi shi da komai ake liman ne wannan dan aka taba ce bari zan rama zan muku tsiya me zai mun tsiya wai kasa an saba a gargajiya al'ada akwai kabar tashi da ta zama Allahu akbar sai wa kai an zo zama nabi Allahu akbar eh haka ibn al-sunna ke koyo koyo ka ta kaji koyo a gargajiya ba sunna kabara kana gane ta tashi da ta zama kana ganewa kenan zai musu ya ya zo wajen kenan ta tashi ta ce Allahu akbar kenan wajen zama ta Allahu akbar ka tashi da su kenan ka ji ajirin fan shine ya musu yake da shi ma kai da wai to wannan abin wanda wanda karanta karatu zai gano abin kwanaki ne ka tambaya da malam ya yake ji ba ahlus sunna wushi kamar na ya kuskure ne a ji wani masallaci sai ga shi ba a gane kabbarar zama ta tashi malam wannan shi ne sunna shi ne sunna malam sunna take nan wancan gargajiya ce ba da ba ya wace ba shi ne ganda shi saba yi kabara ana gani ta zabura ana gani ta zama nace ba haka ba sunna bace ba sunna kabara iri ɗaya ce babu a gane in ba kana kallo ba ba gane ta zabura da ta zama ɗaya ce kabara lafazi guda ne abin guda ne eh sama don san ta Allah akbar Allah akbar dole sunna ne ba ruwanka kenan abin da yake sunna inda darura misali ko ba a jin ta liman mutum sare a misali a akan samu kumfikin wuta mutane da yawa kawai kowa na iya yana daga murya sai yan wuta daga mana kiji ya daga murya dan wasu su shi wannan akwai dalili da ya kawo kuma za a zala ka dake amma yanzu misali ga mikro yanda liman ke da mikro haka ladan ke da mutum mai fa'ida shi mai fa'ida ladan tunda mikro ce ne kowa shi kenan bai bukata wani sai ya ballaga a bayana matuƙa kuna jin kabarata shi ma ladan mamuni kamar kowa eh lamuni ba shi ake tazuwa a gari kada shi ake bi kana kada liman a hela nan ya za ku shi ma ladan mamuni amma da bukata darura kenan akan darura ne amma ba darura ba bid'a ce ba cikin sunna kuma eh wanda kama wai na Saudiya ba hujja bace na Saudiya Saudiya annabi ne ke Saudi sai yace wa kana yaqul annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa idza qala al-imam Allahu akbar faqulu Allahu akbar idan liman ya ce Allahu akbar kuma ma mun ku ce Allahu akbar kana bayan kabbara ta liman kuma za ku yi kabbara ta ku Allahu akbar shine kenan an shiga sallah to yanzu sai maganar ita wannan kabbara yanda ake yi lokacin yin ta da mun ji lafazin kuma da umarnin yin ta duk da magabatan san sabani to an ce Allahu akbar kai don harshe wa mutum a ai ana iya tuna baka iya larabci da Allah zo shi ko mun gwaran cika da Allahu akbar kai amma mutane ko an shiga hira ta kwalluwa ta kwalluwa a a mutum ba ba ba ba larabi bane ba yana ci Allah mai girma da ya garan wai wai wai Allah ya garan Allah ya garan don nan hira ce ko ba ta lokaci ne yanzu a ce zumbin mai magana ko mun gwaran cinci kurin Allah akbar mala Allah akbar da kasanta Allah akbar ya ga kalmar shahada ya kai kalmar shahada kurin mutane yi ce ko ba wata kwallo ko masu kwallo ne kurin kai Allah akbar kurin ka mota kurin yace rafa'ul yadayn sai maganar daga hannuwa a lokacin sallah yace wa kana yarfa'u yadayhi taratan ma'a takbir annabi sallallahu alaihi wasallam yana daga hannun shi wani lokaci na shine fiqhun ta tare bani an wallah fiqhun ne sakanta da kai taratan shin sai ta tanawu ya zo ne karanto nan in kai haka ce kai lai annabi duka yayi wani lokaci yakan daga hannu tare da kabara Allahu akbar tare da muwage mutsa hannun da kabara Allahu akbar wani lokaci wa taratan ba'da takbir wani lokaci sai ya ce Allahu akbar sai haka sai ya kabar Allah ka tuko hannu shi haka Allah ka tuko sai haka ba da takabir wa taratan abalahu wani lokacin sai haka yace Allahu akbar ka zo ne ka tarshe ce wani tabaka ya zama ya zama dan maraya ne zo ne wace karanta yace to ka bar da yace kaza yi bisan ko ne ayi wani bisani ba yake kaman kare shi shi wace karanta a littafin shi shine bambancin littafin albani sauran littafin malamai suka saba talata ko yawan ta suka manta shi ke san gare to rigimar wani ya karanci wancan ayalin ta min bada ko sai ta kaza ga nake kamara shi wani ya karanta to yace sai ce a baka ka saba mishi shi kuma shi wancan ɗaya ne ka maka duka ta yi wannan kin da wani mai gaba ta kalli shi bane ba amma annabi wani lokaci yayi saban haka kuma duka halitta a tanawu a tanawu ko ne annabi ya wannan ya wannan kamar doyi ne na rukuyi na sunna da zabza gaba iri iri annabi ya wannan ya wannan kenan wannan ya karanta da kai duwan da kai yayi annan kuma iya sauyawa sauyawa ta wata wata wata kai wannan ko da kana iya yi wata kamar ka canza shine sunna kamar ka canzawa yanzu kenan akan hakan ka zama karanci idan ka zo ka kalli alqibla da niyyarka ka bar harama Allahu akbar tai na kalli qibla Allahu akbar in haka he na haka ma ka ce Allahu akbar ko ne halitta annabi ya kowane kan ruwaya bukhari ya kawo muslim ya kawo imam nasa'i kai bukhari imam nasa'i abu da duk ruwan ta zo a wani wurare yanzu wannan yanzu ya karanta da muni kenan takaifiya ta daga hannu a lokacin kabara ta harama ko tare da kabara ko ya ka kabara ko ya ka daga hannun kai kabara ko ne halitta yace wa kana rafa'uhuma mamadudatul ahsabi mumulatul asabi annabi yana daga hannun shi yanzu ka samu waje ta abin yaya hannun ya tsata shi yaya yake ma to annabi yana daga wannan hannuwa ya tsotsi a meke a meke yaya suke a meken ma yace la yafarruju bainaha wala yadumu bai haka ya watsa hannun haka kamar dakuwa wanga zagi haka kuma bai wani haka ya matsi haka daidai ba kowa haka kun san ba kurun kurun haka Allahu akbar ba wani wara su ba kuma wani matsi haka kurun abu tsabi kurun sauki kurun san ba wani matsala kurun kurun Allahu akbar kurun Allahu akbar ba wani matsewa ka matsi ka wai ka ware haka shi ne wani kan da kurun eh har ya ya a tsaye a meke amma ba wani matsewa ko warawa kodin ɗabi'i haka zama samfar kun haka haka ke musu rawar ta abu dawud haka ibn kuzaima haka hakim ya inganta ruwa haka imam zafi sai yace wa kana yaj'aluhuma hadawa mankibai wa rubbama kana yarfa'uhuma hatta yuhazi bihima furu'a udhnay kaji yace kana ja'aluhuma hadawa mankibai yana sanya hannun nashi guda biyu dabra anfas dabra da kuma sai hadawa sai magi ga mutun ya talawa iya haka makibai wai haka zai aiki bai wani wai kun haka wani hazo makibai a ba ce jamu ba hazo hazo fasli jamu haka ne fasa fasli ba yani mai kote bane ba za gano a sujada a ce za zai hazo usunai ba sujada ne sujada zai hannu haka ai dai a sujada ma haka ce iya ji hannun shi hazuwa makibai ko hazo usunai kada iya karanta ko da ba gane ma'anar ba can ta sujada kan da a sujada kenan hazo bai dokan kote fasli a gaban shi ne duk dabra ta hausa dabra kenan hannun shi a gaba yake in ma haka in ma haka ba haka ba yake ba haka kuma dabra da hausa ba eh akwai masu idan ga gana gana gana wani halimanci da yi ma wani halimanci da yi sai haka da cewa ba da fitar baka ga wahala sai kai mana ruwa ya ce ba haka take ne ba sai na kai mutum sai su ta koyi gani abin don ka ce na ana ne daura ne to a sujada a ciki haka na a sujada ki aje goshi daga hannun shi haka haka bane kenan kenan nan fasi ne dabra imma haka imma haka to nan yanzu a ruwa lafazin farko cha kana ja'aluhu ma hadawa mankibaihi yana sanya hannun shi dabra kin kafadin shi biyu shine mankibai nan kenan haka wani lokaci haka yake wani lokaci haka wa rubbama wani lokaci ya kai ni ya rafa ma hatta yuhaddi mafru'u wani lokaci maimakon haka zai kai wajen kunnuwa kina yakan yi haka yakan yi haka shi ma mushafi ke cewa kana tsaka tsakiya kai ba na magana an ga haka dai kai ko ina an ka samu haka shi dai ke tsakanin ka fada ne da kunni almuhim kuma hannun haka yake ko haka haka ba a gege yake ba shine abin da yake da hatta yuhadi bihi ma furu'a udna hay dabranci halshe mana leshan leshan kunnan shi kenan aka mai kunnan nan ne wannan kunnan shine kenan haka ya dago kenan daidai da bakin fatan kunnan shi wannan su ne ta ruwa ta bukhari haka abu dawud yanzu sai wada uliyumuna ala al-yusra wal amr bi kabaru kenan da ko kabaru to yanzu wannan magana da yanzu iya maka bayanin cewa magana ta ɗora dama a kan hagu wal'amuru bi da umarni da aka yi ta yin hakan umarni ne kan sukan ce suna da yawa ce haka suke don filaga suna tana da yawa ku bambancin abin da annabi ya umarni da kun na ga yayi umarni wajibi ne baka da zaɓi yadda za a mutum mai abar fatu mai masu ta'atu dole ka baki shi da baka iya kwan umarni wajibi ne a ce umarni ne sai ya ce wa kana sallallahu alaihi wasallam ya da'u ya da'u liyumuna ala liyusra annan sallallahu alaihi wasallam yana ɗora hannun dama akan hagun ruwaya ta imam muslim haka abu dawud wa kana yaqul annabi sallallahu ya kasance yana cewa inna ma'asharal anbiya mu jama'al annabawa kaga ba shi kade ba annabawa gaba mu jama'al annabawa umirna bi ta'jil fitrana wa ta'khir suhurana وأن ندع أيماننا وأن ندع أيماننا على شمائلنا في صلاة yace mu jama'ar annabawa an mana umarni da ta'ajil fitarna gaggauta buɗe baki in muka yi azumi buɗe baki ba sai dare ya shiga ba fasu matu musayam ilal layl al-layl Allah ce al-layl ko ya hada da gurubin shams ba ce ba ce ba zuzum ba ce ba ce ba zuzum ta lalle ba a ce duwan dare ba kunta layl dare kuwa har ta fada larabci a shiga dare an kan tarwata abu huraira annabi ta annabi sallallahu alaihi wasallam muna tahiya yace ya bila anzila bila anzila anzila bila ba ka sabako kamar ka daga dama mana gari mace mace mace da halana jin halana kamar da mun gari sai su lara nawa ka saurawa yace bila ka sabako ka dama mun garin mu gaji ina yadda yadda su sai su lara na ga ga za a cikin dawa yace bila ka sabako nace maka yace na sauko na dama annabi sha ta Allah ta ina tsammanin in haura kuma in haura kuma na leka zan ga rana da yake hasken shine wai duk malaman sunna ne yadda a Najeriya ya ka tiga ta malam to an kaza amma daga beni na leka ina ga ce to wace ka leka ce wace ka leka eh wace ka wace ka leka wani leka beni ka ka leka ta sama kika beni ka leka ka kullum ta hada ba za ta cikin ta hada ta hada kullum kenan sunna ce gaggauta buɗan baki a ga musulmi sunna ce ta annaba gaba ɗaya a gaggauta buɗan baki da ta hada kurin a sha nan sanar maka cewa addini bai gushewa cikin buwaya da kada kasar kasar matuƙa kuna gaggauta buɗan baki ya ce kanku gauce kanku ce lanta akhir kanku lanta tudu nujum kanku kanku ijirin tunan mata hudu filanne hudu na sara yu'ajjilun yahudawa da saru su suke jinka ta nawo ga mu da baki kenan ka ta ba wani jiki ai aqida ce san addini ne balle an kada kato su hedu he shara wasu saru shan ruwa to ce wannan jinkirin jinkirin shan ruwa koyi ne da yahudawa da saru ba suna bace ba ka ce kai ga gudu da yadda mutum gariya baki wace ba gudu gariya baki can lalle da kudin maka lalle kuma ba ta bace ba ba ta bace ba allail group shaft ce allail a ce maka zumun da ba duk duhun dare ba ta ka allail kurin yace wa ta'khir suhurina kuma aman umarni mu yi jinkirin suhur ita ce mujata kar mu saka ne kare bi kare uku ka ga ta lokacin suhur ka ka yi cikin dare ka yi lokacin ne ka jinkirta suhur can kusan ƙarshe wa'annan da a imani na alasha ma'ilin na fisila kuma cikin wanda kama annaba amma umarnin ɗora dama a kan hagun a cikin sallah in wannan wani lokaci muna farkon farkon tashin karatu wani malami babba sananne iya juya almajir a cikin almajir a kowanne yake ba uba ke gare ni sai ya kawo wannan magana cewa iliya to ai masala an ce akan akwai ruwaya ba take cewa daga cikin kalamun wata awwal ko cikin magana ta annaba ta farko a akwai zalar ta sai fata na mashi amma da kuna amma kace kuna ga wata abin da kaso kuma wata mai ibn ashmai da da ba kan hagu ka gane to wannan magana ta ta da ya kawo kenan magana a cikin magana annaba ta farko a cikin akwai magana in baka ji kuna gargara ta abin da ka so dama akan hagun ka ga wata buɗe baki da jin tasawur a cikin magana ta ana mata wato kamar kalamin da mota awwal kin akwai cikin mata malik to dan malamin ya juya masa hankali sai ya kawo wannan ruwa yake wasu fasara akan mi wai daga cikin magana annabi ta farko amma ga cin kunya ka kadora dama kan hagu Allah haka yake masa fasara ka daura dama kan hagu sai ga mu waccan magana gaba ɗaya kawo wannan cikin naji baba yanzu na ji inda ga muku ai abu uku ne akwai gaggauta buɗar baki da jinki shi ma shi ma rashin kuma ne ha sai shuru a nan ne shuru ce to na ta kaji kira magana haka take wannan magana uku ce yake ciki annabi ce wani magana uku ce kuce zama kanta cikin magana annaba duka sun yi magana akan idan mutum bai kuma yayi abin da ya so kuma sun yi magana cewa ɗora dama kan hagun magana annabawa ce kuma sun yi magana a gaggauta buɗe baki a cikin tauro duk kowace bai annaba kowace zama kan take to ko ayyar rikin ne ya gano da magana to da haka suke kasar mutane ka ga mutum har ma sa magana hiri kenan kenan kamar ka yanzu kamar ka kamar ka kamar ka bar shi kunya kaje kamar ta ka rashin kunya ka ka rashin kunya haka suke cewa wallahi ko rashin kunya ce ma haka ne tuma annabi ba ka annabi ba tarihi da kalma ne canza magana ce daga wurin ka don haka ɗan wa za mu ga isharar ganin lokacin mai ya tafi amma wannan shi ne jigo da albani kai wani magana cewa ba annaba shi kaɗai ba dukkan annabawa ma an musu umarnin ɗora gaggauta buɗar baki ba ta akai suhur na da jinkirin sahur wa annan za a mana shi ma da ɗora dama akan hagu a sallah wallahi na jima abubakar Allah shi ka auka gurin wallah Allah shi ka abubakar gumi iya daga cikin wanda da muke mun gano da wani amma shi ganin shi mun ga game da ilimi da yawa ko muke bin shi kan haka kan ya ce iya dan an ce take annoki gumi cikin kima ta da'awa sai wannan ruwaya sai naga ya za a yi ko da an samu wata ruwaya annabi ya saki hannu yanzu annabi bar umarnin Allah umarnin ne ba na Allah ba kiran ko ga wata shubha bai yi wa annabi umarnin Allah da annabi Allah ya ce umarnin Allah ne kuma shi duk annaba da annaba ka suke kaga annabi ya umarnin Allah sai wata ran nayi karatu na kare wanda daga jira kiraye ne masu kallon mata aka albajin sunna ta yi mutumin Kaduna ne tsoho ne yace malam na ji bayanin ka kan kabaru yace wallahi yace ni abokin aboki na ne lokacin da gumi ya zo Kaduna ce abin da ya kawo gumi haka abu ne hikimar shi ta da'awa da ya zo Kaduna ‘yan kamodu ‘yan ɗari ka tijayi nan sun girki da maka hagu sun riga kuma sun bata addini ya rikici kuma ana kyamar su kwarai ana kyamar kundin da sana ko anan ko anan wanda sun kabado ta yan kabado an kabado hagu an kabado harko an tsare kabado an san da abin suke wani yasa mutane ba ta yadda ba ya ce wannan abin hikima ta da'awa kai ya rike da maka hagu a mai ɗaukan wancan da ana kyamar kabado dalilin wasu kawo ta wannan hikima asalin da ya bar da maka hukum amma ba dan iyaka suna ce suke ba amma ko anan kowa san kiyama kabadu an baka da misali wata kisa wata kakan mu amriya ɗan wani nan sun tayi sai na masan tayi murya wajen haka ya da dan tana ce sun zama zaga dan ta yin zalala maka wurin in zaka wurin ni tsohuwa dokta sallah ya kasance kasin haka ta ce la ilaha illa ka hurci bibiyu ga izala ga kabadu ta ta kawo cibi mu ne ba ta kawo cibi mu ka ka ke su a ki tsaye mu su da ma audan su kabaru kawo cibi saboda ɗan kabaru sun zo da abubuwa da ake ji wani bada aljanna wani ganin Allah duk suka yace sun san su a tunda ba su Allah shirme ne tun ka yamma wani abu sun san da ba haka bane ba to ya ga kuma su suke dora maka hagu sai dai aka dauki kyamal ɗan kabaru aka dora ma dora maka hagu dan su suka zo suka fara yin ta anan amma shine sunna sallah dora maka hagu insha Allah zamu ga bayani akan izinin Allah na bayani dalla dalla kan wani masala insha Allah Allah kai musu kafin gaban insha Allah اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته